dija gwaram da ya maye gurbinsa a gurbin wa'azinsa to amma shi ma baya nan wannan ya sa muka je ga mataki na gaba shi shugaban ƙungiya na ƙaramar hukumar misau ya ba mu sunan malam ya'u sallau harɗawa ɗan masanin harɗawa kuma ɗaya daga cikin limamanmu na masallatayen juma'a na harɗawa shi ne wanda zai gabatar mana da wa'azi yanzu na 'yan takaitattun nina tare da shi akwai alaramma sadiq alƙaleri alaramma sadiq alƙaleri aya ɗaya biyu ya wadatar sai kuma malam shi ma ya ɗora a saƙan masanin harɗawa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى خير أم ما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم وأنزل لكم من السماء ماءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد باقي ينقوى مسلمي نا جهر بوشي waɗanda suka taru a wannan gari na ita gadau muna muku gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ƙarin godiya ma Allah madaukakin sarki da ya tara mu a gaban wannan farfajiya ta fada cikin garin Itas Gadau kofar gidan hakimi kuma ta fidan Katago muna masa addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya yan uwa musulmai da muka haɗu a nan a matsayinmu na ahli sunna wal jama'a mun san cewa duk addinin da aka cire annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba addini bane duk wanda zai yi addinin musulunci ya cire manzon Allah a ciki ya ce annabi bai da tasiri a ciki to ba musulunci yake ba idan mun lura idan ka cire annabi wato zaka tsayi ne akan iya ayoyin alqur'ani mai girma to ayoyin alkur'ani mai girma ba su haskaka maka addinin gaba ɗaya ka yi shi complete ba zai taɓa yiwa ba shi sa Allah maɗaukakin sarki da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ba shi damar kuma ya yi bayani a mutane abin da Allah ya saukar masa kamar yadda yake cewa linu litubayyana lin-nasi ma unzila ilayhi litubayyana lin الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون Ubangiji yake cewa don kai bayani a mutane na abin da aka saukar watakila za su yi tunani. Idan mun lura addinin Musulunci, addini ne wanda ake shigansa, a shiga cikin addinin Musulunci. Kamar yadda akwai abin da mutum zai faɗa ko ya aikata ya fita a Musulunci. Yanzu idan mutum ya zo maka a matsayin kafiri ba musulmi ba, kai kuma babu ruwanka da hadisi kana so ya shiga addinin musulunci a ina zaka samo kalmar shahada a cikin alqur'ani abinda muka sani a cikin alqur'ani kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah bai hada su guri guda ba a cikin alqur'ani abinda muka sani shine fa'alama annahu la ilaha illallah annahu la ilaha illallah واستغفر لذنبك نعم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله والله يعلم متقلبكم ومثواكم وإنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله إنهم إذا قيل لهم إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله فاستكبروا وكون أن ذكر yastakbirun Allah madaukakin sarki kalma a kalmatu tauhid iya kalmar jumla guda ɗaya aka karantar da mu anan amma babu inda aka hada a inda zaka samu cikon can sai ka koma inda Allah yake cewa Muhammadun Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu wallazina ma'ahu ashiddaa 'ala al-kuffari ruhamaa bainahum ya isa Allah madaukakin sarki yace Muhammadur Rasulullah Muhammad manzo ne na Allah waɗanda a tare da shi masu nuna tsanani ne ga fukafurai amma kuma masu nuna sauƙin hali da kyakkyawar mu'amala ne a junansu ashe kenan kaga babu inda aka hada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah guri guda alqur'ani sai ka dawo hadisin Sayyidina Umar Umar bin Khattab Allah ƙara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila nasa حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا دماء عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام من ذن الله كتوى an umurce ni da in yaƙi mutane har sai sun shaida cewa la ilaha illallah wa anni rasulullah ashe kaga a hadisi muka fahimci cewa idan mutum zai shiga musulunci sai ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to kaga mai bin addini irin na masussuka to kaga anan masussuka bai sussuki inda aka ce a ce la ilaha illallah wa ta'al qur'ani ba sannan idan ka kalli aqida ta masussuka a layin abin da ya shafi alhalal wal haram Allah madaukakin sarki ya faɗa قل لا أجد فيما أوهي إلي لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة نعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس نعم فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به نعم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم a wannan aya Allah madaukakin sarki ya gaya mana abubuwa guda hudu wanda ke haramun ne ta bangaren ci na ɗaya mushe duk abin da aka same shi ya mutu ko akuya ko tinkiya ko raƙumi ko bujin ba za a ci ba haka nasin alkur'ani ya gwada mana sannan dukkan abin da ya shafi jini wanda ya biyo wuka bayan an yanka dabba a zo a taru wannan jinin a ce za a yi amfani da shi ko za a yi magani da shi haramun ne a musulunci sannan abu na uku cin naman alade cin naman alade alkhanzir shi ma haramun ne addinin musulunci sannan duk abin da aka am- aka yanka shi da sunan wani ba Allah ba ko kuma aka ambaci sunan Allah amma ba don Allah aka yanka shi ba fa innahu rij shi ma wannan dukkan najasa ne ba za a ci ba duk mutumin da ya yanka dan bori ya yanka a- a fulatana ko yanka a barhaziya ko yanka a badakuwa ko yanka a sarkin rafi ko yanka a babule ko yanka a barhaziya duk wanda ya yanka ya- yanka akan wannan haramun ne ba za a ci ba addinin musulunci saboda ka ‘yan bori da suke yanka a borinsu su sani cewa mushe suke ci suna cin haramu. To, a addini na musussuka, idan muka koma a can suratul eh, ma'ida ba sai ka karanta ba alarma, inda aka jero mana dabbobi waɗanda aka jefe su ko suka gangaro daga dutse ko aka shaƙe su, su ma wannan duka idan ba an yanka ba haramun ne a ci su. To, a nan, in dai a iya abinci ne, wanda za a ci, a aƙida ta masussuka to to iya wanda aka haramta a cikin mu kuma al- manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu zinabin kullu zinabin min as-sibai fa akaluhu haramun duk wata dabbar da take da fika duk wata dabbar da take da fika a cikin dabbobi to haramun ne a ci namanta kaga idan kana goyen bayan masussuka to zaka yi cin naman kare domin naman kare hara- halal ne a addinin masussuka sannan cin jaki halal ne a addinin masussuka cin kyanwa halal ne a addinin masussuka cin zaki cin kyanwa cin damisa cin duk kura dukkanin su hal- halal ne a addinin masussuka saboda ka idan baka dawo ga hadisi ba idan ka bar jaki ka bar banza in ka bar cikare ba ka bar banza in baka ci abin nan zaki ba ka bar banza saboda addinin sa ya ce a ci wa'annan abubuwa sannan idan muka dawo akan abin da ya shafi mashrubat abin da za a sha mu abin da Allah madaukakin sarki ya hana mana mu sha giya ne kadai inda yake cewa innamal khamru يسألونك عن innamal ال- khamru إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان Mhm.
فاجتنبوه لعلكم تفلحون Ubangiji ya jero mana abubuwa kamar guda uku ko guda hudu a wannan aya wanda aka haramta. Na farko an haramta giya, na biyu an haramta caca, na uku an haramta kibau wanda ake shadar wanda ake zube da da da kibau da kibau dan a gano sa'a a tafiya ko a aure. Duk waɗannan Allah ya hana mu. To mu dauki abu guda ɗaya giya wanda nake so mu yi magana akai. Mu danganta ta ga- da masussuka. giya ita ce wanda manzan Allah ya yi bayani amma alkur'ani ba a gwada mana yaya giya take ba kawai an ce mana giya haramun ne to to wace iyan- irin giya giya ta gero ko giya ta wuski ko wace irin giya wacce ce mu aka hana a cikin alkur'ani kaga qur'ani bai mana bayani ba amma manzon Allah ya ce kullu miskirin kamrun kullu miskirin kam duk abin da zaka sha ya buga maka hankali sunansa giya to amma masussuka kawai iya giyar ne kaga mai bin addinin masussuka zai iya shan shalushan zai iya shan shinsha zai iya shan wiwi zai iya diban kwayoyi duk wani abin da zai bugar da hankali zai iya diba a addinin masussuka zaka gansu su ma a bige suke irin wani maganganun nasu saboda haka addini ba zai yiwu ba sai an dawo karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan idan ka dawo kan abin da ya shafi kasuwanci abin da Allah ya ce mana kawai wa ahallallahu albay'a وأحل الله البيع وحرم الربا na'am فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره وأمره إلى الله ma sha Allah Allah madaukakin sarki cewa halallahu albay'a wa harrama riba Allah ya halatta kasuwanci ya hana riba to idan muka dawo kasuwanci wanda Allah ya halatta din wani iri ne wani iri Allah ya halatta Qur'ani bai magana akai ba kawai shi masu suka ko kashi ka debo kace ga kashin sayarwa zaka isa duk wani abin da ka debo in saya za a yi za- inda mai saya an yi saya halal ne a addinin sa yanzu misali manzan Allah ya yi mana bayani akan anwa'ul garar bai'ul garar wato ciniki saye da sayarwa na rudi yanzu a addinin masussuka idan ne haka abun hannuna nawa ka saye shi abun hannun na nawa ka saya sai ce na saye shi naira kaza to zan karɓi kuɗin agunsa in bashi sawa'un ya cuce ni ko na cuce shi shikenan zance ya ƙare amma mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk abin da baka ganshi ba haramun ne ka sayi shi a addinin masussuka zaka iya sayan tsuntsun da yake yawo saboda addini na marasa tunani addini na marasa hankali tsuntsu zai iya wucewa ka ce nawa ka sai tsuntsun nan yace na san shi naira dubu biyar ka karbi dubu biyar ɗin ka saka a- a aljihunka ko baka harbo shi baka ci kuɗinsa sannan zaka iya cewa ina da gida a mashigar itas nawa ka saye shi ba dole sai an yi wasafi ba ba dole sai an ce gidan nan yana da hawa bene ne ko flat bane a in flat ne ɗakuna nawa ne a ciki daban ɗaki nawa ne a ciki kitchen nawa ne a ciki duk wannan a masadin masu suka dake na gidadawa ne kidmammu ba sai an yi wasafi an yi bayani ba alhali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a sayan abu sai ka ganshi ko kuma an wasafa maka shi ka gamsu to anan ne za a cinki saboda ka shi a aqidarsa ba sai an yi wasafi ba sannan baya da wannan idan muka biyo layin abin da ya shafi ibada mu dauki azumi wanda yanzu malamai suka yi magana akai zaka ga mu addininmu na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk matar da take al'ada ba ta azumi duk matan da take al'ada ba ta azumi amma masu suka ce mace in tana al'ada za ta yi azumi kuma idan ta haihu za ta yi azumi saboda duk qur'ani babu inda Allah ya ce mace in tana al'ada kar ta yi azumi ko kar ta yi sallah babu inda aka fi daka domin Allah madaukakin sarki cewa ya kawai
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ba nan ba alaran ba wala taqrabu nisa hatta tahur fa idza tatahharna أحل لكم ليلة la wa innahu rijsun yas'alunaka anil mahid يس ويسألونك عن المحيض na'am قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض wala taqrabu ولا تقربوهن حتى يطهرن na'am فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله masha Allah anan abinda musu suka yake fahimta shine kawai jima'i da mace ne idan tana al'ada ba za a yi ba idan ka cire jima'i da ita to za ta yi azumi za ta yi sallah mu kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana cewa baka gani ne idan tana haila lam tusalli wa lam tasum fa zalika nuqsanu lidiniha ai mace idan tana al'ada ba ta sallah ba ta azumi wannan shi ke gwada wato nakasu a cikin addininta sannan idan muka dawo sallah babban aiki kenan a tsari na masussuka idan an zo sallah ba niyya to ina aka ce an yi a sallah a qur'ani babu sai ka daga hadisi sannan a addini masussuka babu iqama ba za a iqama ba in za a shiga sallah kuma addinin masussuka babu karatun fatiha a cikin sallah domin babu inda aka ce a karanta fatiha qur'ani in za a yi sallah Allah dai ya ce an ba wa annabi suratul fatiha hasabi wa laqad atainaka sab'an min al-masani wa qur'an
sab'an من المثاني والقرآن العظيم سبعا من المثاني من ذن الله يتي سورة الفاتحة أكي نبي saboda ka addinin masu suka kawai faƙara uma ta yassara min alquran din nan shine da ka zo sallah kawai yanzu idan na zo na kalli gabar sai in ce qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ne ruku'u ba zan dago daga ruku'u ba don duk qur'ani ba inda aka ce dago daga ruku'u warka'u ma'ar raki'in Allah ce ayi ruku'u tare da masu ruku'u sannan daga ruku'u sai a tafi sujjada babu inda aka ce a dago daga sujjada a cikin alqur'ani a tsari na masussuka babu shi sannan a addini ko a fahimta ta masussuka a sallah ba a tayya babu inda aka ce a tayya qur'ani ko akwai kaga babu tayya a sallah sannan babu babu inda aka ce ai sallama a sallah don qur'ani da yace ai sallah wa aqimu salata wa atu zakata babu inda aka ce idan an yi sallar kuma ai sallama sai manzon Allah ne ya siffanta haka saboda ka ya kai wanda masu suka ke burge ka to daga yawan ka zo sallah karka sallama daga yawan ka zo sallah karka sallama kuma a sallah ana salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a raka'a ta karshe tayya ta karshe Allah ne umarni ne daga Allah madaukakin sarki salati wa annabi Allah ramma ko zaka tuna inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Ubangiji da mala'ikunsa suna yi wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam salati, kuma Allah ya umarci muminai da cewa su masu masa salati. A lokacin da manzan Allah ya yi bayanin wannan aya, sai sahabai suka ce, Mun san yadda ake maka sallama, amma ba mu san yadda ake maka salati ba. Manzan Allah ya tsaya ɗan wani lokaci, sai ya ce, Allahumma salli ala Muhammad, wa ala Ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, wa ala Ali Ibrahim na Hamidu Majid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد wannan shine salatin manzon Allah ina kai masu suka da magoya bayanka ga yamin inda akai salati cikin alqur'ani wa annabi Muhammad saboda ka duk mai bin tsarin masu suka da mai bin addinin masu suka da wanda masu suka ke burge shi to ya sani cewa ba zai yi salati wa annabi ba domin babu inda aka tsara salati wa annabi a cikin alqur'ani sannan ba da haka akan sallah idan kana akan tsarin masussuka ba kabli babu ba'adi a sallah duk abin da kai a sallah yayi idan kaga dama ka fara da sura sannan kai fatiha in kaga dama ka fara daga sujjada sannan sai kai ruku'u in ya ga dama kai sallar a tsugune in ya ga dama kai sallar a zaune duk abin da kaga dama zaka yi domin babu tsari a addinin masussuka ne sallah manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da tsarin sallah har malamai suka sanya sallah tana da farillai guda goma sha biyar amma addinin masu suka babu wannan sannan bayan wannan idan ka dawo akan abin da ya shafi azumi Allah dai madaukakin sarki ya ce mana mu yi azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون tattaqun ubangiji ya ce mana mai azumi da aka ce mana mai azumi a watan Ramadan kuma duk wanda bai da lafiya ko matafi ne kirga kwanakin to amma rashin lafiyar wani iri kaga Qur'ani bai bayani ba amma manzon Allah ya bayani sannan baya da haka abin da ke karya azumi a fahimtar masussuka shine jima'i da mace jima'in ma sai a masallaci idan kana itikafi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد idan ba itikafi kake yi ba in ka sadu da matarka azumin ka bai kare ba duk mutumin da ya dauki azumi in dai yana tare da masussuka to in dai ba a masallaci kake kana itikafi ba za ka isa saduwa da matarka kuma kana azumi babu abin da ya shafe ka azumin ka bai kare ba a fahimta irin tasu saboda ka kaga kenan a dunkule idan ka kalli ma- manufar masussuka shine a zo a rusa addinin musulunci to ya kai masussuka in juninka sussuka ne masu shiƙa ma sun bar mu babu abin da taba sunnar manzon Allah da masu sussuka da masu shi'a mu zuba mu gani ba wanda ya isa karya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ku- ku je- ku jira bala'i da masifa da za ta sauka sauka gare ku don Allah madaukakin sarki da fal ya hamala فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة na'am أن تصيبهم فتنة أو يصيbahum عذاب أليم masu saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ji tsoro kar musiba ta same su daga wajen Allah kar bala'i ya sauka a gare su saboda me saboda abin da suke karyatawa na maganganun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma wata azaba mai tsanani a ranar lahira ta same su saboda ka ana samun wayannan alqur'aniyun tun marsuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fi da shekara ɗari takwas ko tara ba wannan aƙida ta fito shugabanta shine Ahmad Subihi Mansur shine shugaban yada wannan aƙida kuma ina tabbatar muku ce- cewa ba su yarda da azabar kabari ba duk mutumin da yake bin a- aƙida ta musu suka babu zancen azabar kabari manzon Allah kuma ya ce azabar kabari gaskiya ne sannan baya da haka suna cewa wai wannan sahau a sallah a nan cikin suratul abin da nake to allazina hum an salatihim allazina hum an salatihim sahun wannan sahun wato kamar rafkanuwa da mutane suke a sallah su bar Allah su shiga tunanin duniya su shiga tunanin kasuwanci a sallah wannan shine aya take magana amma mutanen masu suka cewa suka yi ba haka aya take ba allazina hum an silatihim sahun wasu ne mutanen da a dangane da sada zumunci suke rafkanuwa ba sa zuwa sada zumunci a takaitan takaicewa ɗan uwa musulmi addinin musulunci ba zai yiwu ba dole sai annabi ya shigo domin annabi shi Allah ya ba mu addini saboda ka duk wanda ke gaba da annabi dama shine zai gaba da hadisinsa waɗanda in kullura mu ɗan ahlus sunna an sa mu a gaba mu kuma insha Allah kamar yadda suka samu a gaba za mu sa su a gaba akwai wanda suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu makiyansa ne sai aka wayi gari yau suna fifita shehunansu da waliyansu akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga wani kuma ya ce duk hadisin da ya saba ma Qur'ani ba za a yi aiki da shi ba idan kuma ka kawo masa hadisi wanda ya zo daidai da ayar Qur'ani sai ya ce to ai ba- ga aya wa ya dauke wa ya kai ka ga daukan hadisi ai Allah ce fa bi fa- fa- fa- فبأي حديث بعده يؤمنون Ba bi ayi hadisin ba da wuri mu'minun mu kuma sai mu ce zarni wa zarni wa man zarni ذرني ومن خلقت وحيدا wa man yukazzibu bi hadha فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون
shi yasa masu suka har ya hada wa'azinsa har ya hada shirmansa ba za ka taba ji ya ja wannan aya ba aqul ma tasma'un wa astaghfirullahal azim aljalil li wa lakum wa lisairil kulli dhanbin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu dan masanin harɗawa Allah ya saka da alkhairi sai dai ban ji ba ko ta dama ko ta hagu na ana sai gari ya waye